رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha uku ga watan takwas hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin littafin tufatul hukam muna cikin babi me babi firushidi wal ausiyai zuwa ƙarshe ko ya ce wa in takun zahiratul ibali فإنها مردودة الأفعال إلا مع الوصول للتأنيس أو مكس آمن أثر التعريس وقيل بل أفعالها تسوق إن هي هالة المهيد تبلغ والسن بالتأنيس من خمسين فيما به الحكم إلى الستين أكوين يقول نصف وأنا با أنا نقول أكوين وني أبو فيما الحكم إلى الستين إن أكوين وني أبو به وني أبو أولا كدوب وانشان نسكن كو أكوين وني أبو fi ma me akwai bihi ba yawwa na mu bai kawo bihi din ba fi ma bihi hukumu ila sittina fi kyau wa haisu rashadal wasiyu manhajar wilayatun nikahi tabqa bin nazar wa laysa lil ma'juri min takallusi illa bi tashidin idza mata al wasi wa ba'dhum qad qala bi sarahi bi haqi man ya'rifu bi salahi man yu'rafu ya kamata a ce ko ko man ya'rifu ne ya duka man ya arifu malam shehu na gaba man ya arifu bis salahi yawwa man yurafu ya fi kyau man yurafu bis salahi wa shanul iksaru min ash-shuhudi fi aqdai safi wa tarshidi wa laysa yakfi mal adlani wa fi maradi rushdi yakfiyani shikenan ko wajaza lil wasi fi man hajara ida ba bi malihi muktabira kun ya ce wa in takun zahiratul imani muna magana fa akan mutumin da ya balaga ya yi tasarrufi da dukiyar shi daga baya aka zo ake tunanin wannan tasarrufin da ya yi a matsayin shi na cewa ba shi da jagora mahaifin shi ya mutu bai bar shi a hannun kowa ba Ba, hukuma ba ta sa hajjarewa a kan shi ba, kuma ga abubuwan da ya yi nan barna ne, ya za mu yi da wannan mu'amalan da ya yi ɗin. Tunda yanzu ga shi hukuma za ta hajjare shi, amma abubuwan da ya yi na baya ɗin ya za a tayar ne ko ba za a tayar ba, to shi ne ake magana. Shi ne ya ce, wa in takun zahiratul imali idan mace ce ta zamo mabayyaniyar saki ma'ana an sake ta ba ta da wani mai kula da ita mahaifinta ya mutu bai sa ta hannun kowa ba hukuma ba ta hajjare ta ba to a irin wannan ne ta yi wasu mu'amaloli fa inna mardudatul af'ali abin yin raddi ga ayyukanta ne gaba ɗaya kaga wannan fa duk abubuwa ne wanda in rikici ya faru hukuma ba ruwanta da cewa ai ban sani bane duk lokacin da zaka sai abu a hannun mace ko ta balaga to fa ka san wannan karatun ka tabbatar da cewa ita dinnan wace ce ita ina iyayenta babantan a hannun waye sa ta in ba a hannun kowa ba to yi rufut a hukuma ta tabbatar ma cewa gashi gashi wannan matar za ta siyar min da abinta kaza kaza kaza din nan yaya hukuma kuma sai ta duba ta ga halin matar tana da hankali wannan abin da za ta siyar din ya kamata in ta siyar me za ta yi in ko ba haka ba kana siya daga baya aka gano cewa matan nan fa tana da matsala in an yi ruwanin din abubuwan da ya faru aka ga ka siya za a kwaci abin ta mata kawai mardudatul af'ali za a ce ba ka da hankali ne ya za ka siya ba a hannunta saboda haka idan zahiratul imani ne fa ina mardudatul amali af'ali za a yi raddi ga ayyukan da ta yi din gaba daya kawo kuma an ce za a yi raddi za a miyar mace da kayan ta kenan illa ma al-wusuli lit-ta'nisi sai dai tare da isa lit-ta'nisi zuwa ga sabagije sai dai idan ba a yi aurenta ba amma ta zamo sabagije idan ta zama sabagije Allah ɗauko mun biskit a cikin can za a gani a cikin wani abin ga a gani idan ta zama sabagije bayan za ga sun zo da yawa ne idan ta zama sabagije to yanzu a nan duk abin da ta yi ba za a yi raddi ba za mu ji sabagijen a gaba an mukusi amin asarar ta'arisi ko kuma ta zauna shekara guda a gurbin ainihin amarci bayan ta zama amarya din ta zauna shekara guda a ɗakin miji idan ku an yi aurenta har ta zauna shekara guda a ɗakin miji ko tana ɗakin mijin ko ta fita aka yi harka da ita to wannan harkan ba za a yi raddin shi ba kaga hanya biyu ne in ma ta zama sabagije ba a yi aurenta ba kenan wa in ma an yi aurenta har ta shekara a ɗakin miji to wannan duk harkan da aka yi da ita ba za a yi raddi ba wakila wannan kauli kenan mutamad ba wakila amma wasu malamai suka ce bal bari wannan zancen af'alu har tusawwagu duk ayyukan da ta yi na baya za a jaza shi za a halasta shi kamar yadda fatawa ya zo daga imam malik a can karatun baya in hiya halatal mahidi tablugu in idan je hiya ita din lokacin da kuka yi harkar da ita tablugu ta isa halatal mahidi halin haila ba tana balagi aka yi abin ba eh to kawai za a yi zartar da abubuwan da ta yi ne gaba daya wannan wani kauli kenan to da muka ce illa ma rusuli li ta'anisi din wasinnu fi ta'anisi min 50 fi ma bihi hukmu ila 60 wal hukmu hukunci fi ta'anisi cikin sabaki da din min 50 da shekara 50 ne ba ai auren ta ba budurwa ce amma ta shekara 50 zai wuce to wannan sabagije ce da Hausa ana cewa ta sabagije ta saba da gida kenan ba ba ai auren ta ba me sunan ta da kanuni ba mawi girza girza jimsuri a jimsuri girsa to kaje na girsa ne ne duk aboga ya ji ya ji ma ya ah ne girsa eh to ai ta ma ta ji ma kana wanda ya sa eh kalakun kirista to kaji kila kun girsa ai ma wato amma sai ya ai ai haɗa biyu ɗin.
Ko in ba haɗa biyu ba ba za a fahimci Yarwa.
ba. na yarwa Ah, yarwa.
yarwa sun a yarwa sun bari kuma ana gaya wa kowa ma eh za- eh Ah, ah, yarwa sun bari da- ni abin da na san yarwa sun bari har namiji ma idan ya dade ko irin ya samu ya rasa ko wani abu ana cewa yarwa sun bari ko mata ake gaya wa? Ah, to kaga shine tanis kenan Wato idan an ce mata yarwa sun bari fa halin ta ɗin ma. Halin ta ɗin ma ba yarda da a shi.
amma kuma kalmar ya nuna cewa tanis ake nufi da yarwa sun bari eh ta gaji wace aure ba dukan ku dai lauyoyi ne sai ku kai.
a wani maganar kira su bari kam na baya baya ne a yi eh yara ne wanda ke shekaru eh, A'a, wanda suke da shekaru ba sa magana ba su san da wannan yawa wasinnu bi ta'anisi min kamsina to shekaru cikin sabagi da da shekara hamsin ne duk wacce ta shekara hamsin ba auren da ita ba ita ake cewa sabagije fi ma bi hukumu cikin abin da hukunci yake tabbata gare shi ila 60 zuwa shekara 60 in ko ta wuce shekara 60 ya wuce sabagije ta zama tsohuwa kenan aha wasu rashadar wasiyu manhajar duk lokacin da wasiyi zai rashidantar da manhajar wanda ya hajjare wanda yake kula da shi din duk lokacin da zai bashi yancin sa to wilayatu bayan ya bata yanci in mace ce wilayatu nikah wali takan aure ta buka tana wanzuwa bin nazar da nazari misali shi wali wasiyi ne babanta ne ya sa ta a hannun shi har ta zamo rashidiya ya bata yancin ta ya tattara dukiyar ta ya bata to wannan tabbatar mata da ya bata din bai hana wali takan aure ba duk lokacin da aka zo aurenta zai iya wucewa gaba ya aurar da yake a matsayin shi na ainihin wasiyin ubanta in aka zo a tartibi na ainihin wasi- abin nan waliyai din kenan in ta zo kan shi zai iya wucewa gaba a matsayin wasi walaysa lil majuri min takallusi illa bi tarshidin idza mata al wasi walaysa lil majuri majuri bai da daman min takallusi tsabtace kan shi ya ce shi an an ainihin ta eh, rashidantar da shi illa bi tarshidin sai an taru an rashidantar da shi an ga ya- ya cancanci ya zama rashidi idza mata al wasi idan wasi ya mutu yanzu misali an sa wasiyi ya kula da shi ana nan ana nan bayan ya balaga wasiyin bai bashi yanci ba saboda ana ganin bai har yanzu bai zama rashidi ba sai wasiyin ya mutu to yanzu mutuwan wasiyin bai mas- bai mai da shi rashidi ba sai an zo an rashidantar da shi ma'ana sai an zauna an duba an ga cewa ya kamata a tattara dukiyan shi a bashi sannan a tattara a bashi amma mutuwan wasiyin bai nuna ya zama rashidi ba wa ba'dhum amma su malamai suka ce wa ba'dhum sashin malamai karkala hakika yace bis sarai sake wannan yaron fi haƙƙin man yurafu bis salahi cikin haƙƙin wanda dama an san shi da inganci yaron dama yayi hankali yayi wayo zai iya komai shi kawai wasiyin nashi ne bai bashi yancin sa ba yau ga wasiyin ya rasu to ba wani rashidantar uwa a tattara dukiyan shi a bashi kawai tunda yurafu bis salahi ne shi وشان الإكثار من الشهود في أقدي التسبيح والتشهيد wa shanu sha'ani shine al-iksaru yawaitawa min shuri daga shaidu fi aqdai cikin kulli biyun nan na tasbihi sawantarwa wa tarshidi da rashidantarwa idan ana so a sawantar da mutum a tabbatar da sahu ne za a hajjere shi a tattara dukiyar shi a kula da shi to dole sai an samu shaidu da yawa wanda wannan ma ya zo a gaskiya wani bai da hankali gaskiya wani ma kwanan nan da ya je wajen mai shayi dubu biyar ya bika ya ce a bai shayi aka ce na nawa ya ce na duka haka wannan ka gani ya je wajen mai minti na sai na naira ɗari biyar ya je to mutane sai sun yi yawa wanda korafe-korafen ya yi yawa sannan a ainihin sauhantar da shi. Haka nan wajen rashidantarwa ma ba zai yiwu a ce kawai mutum biyu dole sai jama'a sun ya kai ai wane kan yanzu ya yi hankali ba ga yanzu ma yanzu haka yana da jari a gindin sai yanzu haka yau ka bashi dubu ɗari zai iya juyawa kaza wannan ma ya harka da shi wannan ma ya wannan ma ya yi to da haka za a tabbatar da cewa ya zamo rashidi har a tattara dukiyar shi a bashi. Amma walaisa ya fi fi mal adilani. Adilai biyu kawai walaisa ya fi ba zai wadata buƙatar fi ma cikin rashidantarwa ko sawantarwa ba. Amma wa fi maraddi rushidi a cikin mai da rashidantaka wanda dama rashidi ne, wani matsala ya same shi na sawandaka aka hajjire shi, yau ya dawo kan ainihin tsarin shi na rashidi wannan yafiya ni adilai guda biyu masu isa, in ya dama rashidi ne aka sawantar da shi yau za a mai da shi rashidantaka. Haka in dama sahuhu ne aka rashidantar da shi yanzu kuma aka gane ya zama sahu za a mai da shi matsalar shi na sahu shi ma an samu ainihin adilai guda biyu sun wadatar wajaza lil wasiyi fi man hajjara kuma ya halatta ga wasiyi fi man hajjara cikin wanda ya hajjare din idau ba abi mali ya bashi wani sashin dukiyar shi muktabira yana mai jarraba shi yanzu misali yana da kuɗin shi miliyan goma a wurinka ai kaga ba daidai bane ka ajiye kuɗin yana garan ba kuma ba daidai bane ka tattara kuɗin ka bashi ya bata to kana so ka gane yaron nan yayi hankali in bashi kuɗin shi ko bai hankali ba haka ya dan yankan wani abu kamar dubu ɗari biyu ko ɗari uku sai ka sa shi a wata harka ya je ana juyawa da shi zuwa wata ɗaya wata biyu sai ka bincike shi ka ga ya an ci gaba in an ci gaban ya in an ƙara masa zai iya riƙewa da haka da haka har ka riƙa mar ainihin dukiyarsa shine muktabi asarar ta'arisi a gurbin